ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة الإسلام يقول الباري جل ثناؤه لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ويقول عز من قائل ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين قال الإمام الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى عن الآية الأولى أي لا تكره أحدا على الدخول في الإسلام فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه لا يحتاج إلى أن يقرأ أحد على الدخول فيه بل من هداه الله سبحانه وتعالى الإسلام وشرى صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينه ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرها مقصورا وقد ذكروا أن سبب نزول هذه الآية في قوم من الأنصار وإن كان حكما عاما ثم أورد ما ذكره ابن جرير رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت المرأة تكون مقلاه فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده فلما أدليت بنو النظير وكان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا لا ندعو, لا ندعو أبناءنا فأنزل الله عز وجل لا إكراه في الدين ثم ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت في رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف يقال له الحسيني وكان له ابنان نصرانيان وكان هو رجلا مسلما فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أستكرههما فإنهما قد أبيا إلا النصرانية قد أبيا إلا النصرانية فأنزل الله فيه ذلك وروى السدي نحو ذلك وزاد وكان قد تنصر على أيدي تجار قدموا من الشام يحملون زبيبا فلما عزم على الذهاب معهم أراد أبوهما أن يستكرههما وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث في آثارهما فنزلت هذه الآية وذكر ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى عن أبي هلال رحمه الله تعالى أن أثبت أنه قال كنت في دينهم مملوكا نصرانيا لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فكان يعرض علي الإسلام فآبى فيقول لا إكراه في الدين ويقول يا أثبت لو أظلمت لسألنا بك على بعض أمور المسلمين وذكر الإمام جمال الدين القاسمي رحمه الله تعالى في تفسيره عن الإمام القفال رحمة الله تعالى عليه أنه قال في تفسير هذه الآية لما بين تعالى الإسلام وبين دلائل التوحيد بيانا شافيا قاطعا قاطعة للعذر أخبر بعد ذلك أنه لم يبق بعد إيضاح هذه الدلائل للكافر عذر في الإقامة على الكفر إلا أن يقصر على الإيمان ويجبر عليه وذلك مما لا يجوز في دار الدنيا التي هي دار الابتلاء إذ في القهر والإكراه على الدين بطلان مع الابتلاء والامتحان ونذير هذه الآية قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وقوله تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا وقوله تعالى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين ثم قال جمال الدين رحمه الله تعالى علم من هذه الآية أن سيف الجهاد المشروع في الإسلام والذي لا يبطله عدل عادل ولا جور جائر لم يستعمل الإكراه على الدخول في الدين ولكن لحماية الدعوة إلى الدين والإذعان لسلطانه وحكمه, وحكمه العدل إخوة الإسلام أما قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فلا يدل على الإكراه في الدين الإسلامي وإنما يدل على الغاية التي ينتهي إليها الختان فإنه لم يرأ دين حقوق الآخرين مثل ما رآه الدين الإسلامي حتى قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لتوجد من مسيرة أربعين عاما كما أخرجه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأمر الإسلام بضمان ما أتلف لهم من خمورهم إذا بوقتوا في منازلهم ومنع تخريب مآبدهم وقتل رهبانهم إذا لم يرفعوا سلاحا وغير هذا كثير مما في الإسلام في التعامل مع غير ذويه ومع هذا يأبى الظالمون إلا أن يسيئوا الظن بالإسلام وأهله ويرمونهم بالاعتداء والقهر والأنانية وهم بذلك أولى كما يشهد بذلك التاريخ ويدل عليه وقتنا الراهن وواقعنا المعاصر اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اقول ما تسمعون واستغفره تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين bayan wannan yan uwa musulmi ina yi wa kaina da kuma kowasiya da mu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar aikata umarninsa da kuma nisantar hane-hanensa Allah ya yi wasiya ga na farko da na ƙarshe da cewa lallai su lizimci ta ƙawa saboda annan mafita take takawa ita ce tudun mun tsira takawa ita ce maganin takaicin duniya da na lahira shi yasa Allah subhanahu wata'ala yace wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullaha kuma yace wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib yan uwa musulmi za mu samu addinin musulunci addini ne wanda yake bayyananne da hujjojinsa da dalilansa da kuma irin abin da yake ɗauke da shi na alfanu tun a rayuwar duniya kafin ma'ainifin aje lahira addinin musulunci baya da rufa-rufa ko kumbiya-kumbiya duk abin da musulunci zai yi to a sarari yake shi yasa Allah da ya fayyace komai a cikin alkur'ani Allah da kansa ya ce ma farratna fil kitabi min shay duk wani abu wanda ake bukata na addini to ko dai Allah da kansa ya filla filla a cikin alkur'ani ko a harshen manzo alaihi salatu wassalam ta fuskar sunnoninsa wanda suke ingantattu to kasancewa addinin musulunci a sarari yake ga dukkan mai rabo to Allah sai ya ce la ikraha fid din babu tilastawa a cikin sha'anin addini domin kuwa kad ta bayyana rushd min al-ghayb shari'a ta riga ta bayyana daga bata ma'ana shari'a kar take ta sha banban da dukkan abin da yake dangin bata kuma sannan Allah subhanahu wata'ala yana faɗa wa manzo alaihi salatu wasalam a cikin surat yunus yake cewa walau sha'a rabbuka da Ubangijinka ya ga dama, la'amana man fi ƙarfi kulluhum jami'a, da duk wanda suke ban ƙasa kakaf ɗinsu, da sun yi imani ba za a samu wani wanda zai rage ba. Sai Allah ke cewa manzo alaihi salam afa an ta tukulifin nas, shi yanzu kai ne za ka tilasta wa mutane hatta ya kuna muminin har da sun zama muminai. Allah ce wa mata da nafsin an tu'mina illa bi idinillah. babu wata rai da za ta yi imani sai da izinin Allah sai da yardarsa sai da sahalewarsa Allah subhanahu wataala yana sanya ainihin datti na kafirci da bijirewa ga wanda suke marasa hankali su ne wanda suka bijire mu addinin musulunci al-imam al-hafiz ibn kathir rahimahullahu ta'ala da yazo tafsirin wannan aya ta farko la ikraha fid din sai ce abinda ake nufi kada ku tilasta ma wani akan shiga cikin addinin musulunci saboda shi addinin musulunci ƙarara yake dalilansa a sarari suke da hujjojinsa baya buƙatar sai an tilasta wani sannan zai shiga cikinsa a'a duk wanda Allah subhanahu wata'ala ya shirye da shi zuwa ga musulunci ya buɗe kirjinsa domin karɓar musulunci sannan ya haskaka basirarsa to zai shiga addinin musulunci a bisa yarda da kuma hujja da ga da ita wanda kuma duk Allah ya makantar da zuciyarsa ya rufe ainihin jinsa da ganinsa to shi wannan ba zai fa'idanci komai ba a wajen shiga addinin musulunci ta fuskar tilastawa da kuma ainihin tursasawa ma'ana mutumin da bai gamsu da musulunci ba a sai sai ka tilasta ka takura masa sannan ya shiga tun wanda shiga ba za ta yi masa amfani ba ya ce malamai sun ambaci sababin saukar wannan aya ya kasance a cikin wa'insu mutane na madina duk da cewa hukunci ne wanda yake gamamme domin ƙa'ida ta malaman usul al-ibratu bi umumin lafzi la bi khususis sabab ana la'akari da gamewan lafazi ba wai keɓantuwar sababin saukar aya ko ayoyi ba saboda haka sai ya koro waɗansu asar wanda al'imam a tsabari rahimahullahu ta'ala ya kawo a cikin tafsirinsa daga ibn abbas allah ya ƙara masa yadda ya ce mata sukan kasance a wannan lokaci mace ta kasance wato ainihin da ta haifi ɗa sai ya mutu ma'ana tana yawan bari tana wabi a wannan lokaci kenan na jahiliya mutanen madina to sai mace ta yi wa kanta alkawari cewa idan ɗanta ya rayu to za ta yahudantar da shi ma'ana tun da su larabawa a lokacin jahilai ne maguzawa ne ba su da wani asar na addini to sai suna ganin yahudawa in su wankakku wasu masu matsayi a wajen allah babba suna ganin su in su jimajiman malamai to sai mata kike ga in har suka sa 'ya'yansa wannan addini na yahudanci suka yi alkawarin duk ɗan da ya girma ko kuma ya rayu za a tashi a wannan addini to lallai babu shakka zai iya rayuwa to sai ya zama da yawa ƴaƴan larabawa sun zama yahudawa ta wannan fuska to yayin da manzo alaihi salatu wassalam ya kore banin nadir daga ainihin madina to sai mushrikan larabawa suka fara fahimta cewa ashe addinin musulunci nan yafi addinin yahudanci karfi tun daga shi yanzu ya zo madina kuma ya fi ƙarfin dukkan wani addini da aka samu a wannan wuri to lokacin da ya zamo an kore banin nazir a cikinsu kuma akwai 'ya'yan mutanen madina sai suka yi nufin za su bi wa'annan yahudawa su yi ƙaura sai su wa'annan larabawa mushrikai suka ce to su ba za su bar 'ya'yansu su bi waɗanda suna addinin yahudanci ba dole sai sun tursasa sun dawo addinin musuluncin da su a yanzu gamsu da shi to sai Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan aya cewa la ikraha fid din sannan ibn abbas ya rawaito wani asar yake cewa wannan aya ta sauka a cikin sha'anin wani mutum daga cikin mutanen madina wanda yake cikin bani salim dan au ana ce da shi al-husaini yana da 'ya'ya guda biyu wanda suka shiga addinin kiristanci kuma shi ya kasance mutum ne musulmi sai ya ce wa manzo alaihi salatu wassalam ya ma'aikin Allah ni tun da musulmi ne su kuma suna addinin kiristanci to zan takura masu zan tursasa su sai sun shigo addinin musulunci domin talalama na ga sun kiyarda sun doge akan addinin kiristanci saboda haka Allah subhanahu wataala sai ya saukar da wannan aya a cikin wannan ainihin sha'ani al-imamu siddi ya ƙara ya kawo irin wannan asar ya ƙara da cewa su wannan yara ko ko matasa sun kasance sun shiga addinin kiristanci ta hannun yan kasuwa da suke zuwa daga sham wanda suke kawo zabib shine busasshen inabi zuwa madina to yayin da su waɗannan matasa suka yi nufin za su yi tafiyar su su koma tare da waɗancan 'yan kasuwa shan su je su gaba da addinin kirsanci to sai babansu ya ce to shi zai tilasta musu sai sun koma musulunci sai ya nema daga manzo alaihi salam cewa da Allah ya aika sahabbai da ayansa can sun bi wanda suke ba musulmi ba lalle a dawo da su saboda haka sai aka saukar da wannan aya wanda duk mutumin da ya karanta asbabun nuzul ya sani cewa sababi biyu ko uku to a iya saukar da aya ɗaya ainihin a kansu kaza ya faru kaza ya faru kaza ya faru wani lokaci ma sama da abu uku wanda kuma duk aya ɗaya ainihin ta kunshi ma'anoninsu to sai a saukar da wannan aya saboda wannan al-imam wato ainihin ibn abi hatim rahimahullahu ta'ala ya hikaito wani asar daga hilal daga asbab shi asbab maula da sai na umar yace na kasance akan addinin kiristanci kuma ni bawa ne na umar dan kafa to sai umar ya kasance yana yi min tayin musulunci ni kuma ina kiyawa sai ya ce ai ko babu tilas a cikin addini ma'ana shi asbab bawa ne na umar kaga da a ce addinin musulunci yana tilasta ma dan wajensa cewa dole sai ya shigo ko bai shirya ba to yadda muka san zafi zafin sayyidina Umar da sai ya tilasta bawan sai ya shigo addinin musulunci to amma sai zama tai yake yi masa ko za ka shigo musulunci shi kuma sai ya ce a'a Umar da kansa sai ya ce aiko da ma Allah ya faɗa ya ce la ikraha fid din to kuma sai ya kullo masa ta wata hanya sai ya ce asbal wallahi da za ka yadda ka musulunta da mun ɗan ɗora maka wani nauyi daga cikin nauyin musulmi da muke ɗora wa mutane ma'ana da an baka wani ɗan ɓangare wani ɗan shugabanci wanda kai ma za ka ji sosai ana damawa da kai to wannan yana nuna mana sahabbai sun fahimci wannan aya cewa in dai ba mutum ne ya zo zai shiga addinin musulunci raɗin kansa ba ba za a tilasta masa a bankara shi ba mun faɗa ina jira na ita yau sumama ibn usal sahabi ne wanda sahabbai suka farauto shi suka kamo shi a matsayin ainihin fursunan yaki suka ɗaure shi a masallacin manzo alaihi salatu wassalam sai da ya kon uku manzo alaihi salam shi da kansa yakan yi masa kai ya shiga musulunci sai ce ba zai shiga ba manzo Allah kuma ya kyale shi aka yi kwana uku a haka karshe manzo Allah ya ce a sake shi aka kyautata masa ya fita ya kwaye bayan gari shi da kansa ya yi wanka ya canza kaya ya zo ya tsuguna gaban manzo alaihissalam ya kalma shahada domin ya nuna cewa raɗin kansa ne ba tilasta masa ainihin akan ba jamaluddin al-qasimi wato ainihin ya hikaito magana wani babban malami da ya gabace shi al-imam al-qaffal karkashin tafsirin wannan aya yace wato abinda ake nufi ma'anar la ikraha fid din yayin da Allah subhanahu wata'ala ya bayyana dalilai na tauhidi bayani mai warkarwa bayani mai yanke dukkan shakku mai yanke dukkan uzuri to sai Allah ya bada labari yace to daga yanzu babu wani abu da ya rage wato ainihi na buƙatar addini na wayansu dalilai wanda ba a faɗa ba to ku da haka ne ba wani kafiri da yake da wata hujja wadda zai wanzu akan kafirci bai musulunta ba wai har sai an takura masa to babu wannan saboda babu wato ainihin takurawa a cikin sha'anin addini domin takurawa a cikin addini za ta ɓata ma'anan jarabawa da Allah subhanahu wata'ala yayi nufin zai yi domin ita duniyan nan mun sani cewa gida ne wanda yake ainihin na jarabawa Allah subhanahu wata'ala yana so ya jaraba mutane wato ya zama cewa sun yadda su da kansu ko kuma ya zama ainihin sun bijire su da kansu yace kwatankwacin wannan aya shine fadin Allah subhanahu wata'ala da yace faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wato Allah ya dawo kul hakku min rabbikum ka ce wannan bayani da aka yi na alkur'ani dalla-dalla gaskiya ce daga ubangijin wanda ya yadda ya gamsu to shi kenan ya imani wanda kuma bai ga dama ba to ya je ya kafirce amma dai ya sani mun tare da gidan wuta ga duk wanda ya zama sun kafirce sannan kuma ya kawo wancan aya da Allah yake cewa da ubangijinka ya ga dama da duk wanda suke ban ƙasa sun shiga addinin musulunci ga baki ɗaya da kuma faɗin Allah subhanahu wata'ala da yake cewa manzo alaihi salam la'allaka baqi'un nafsaka alla yakunu mu'minin wato kaman da kai ya ma'aikin Allah zaka halaka kanka saboda bacin rai da damuwa saboda mutane ba su imani ba yo aida ubangiji ya ga dama da sai ya saukar da waɗansu dalilai ya saukar da wata aya daga sama wacce za ta tursasa su ya zama dole sun miƙa wuya ko da ainihin ba su zaɓa ba saboda haka kenan wannan ayoyi suna nuna mana cewa shi addinin musulunci saboda gamsuwarsa da kansa saboda yadda yake fayyatacce to baya bukata ainihin sai an zo an tilasta wani ya zamo ainihin ya shiga cikinsa sannan da maluddin kasiri sai ce to daga wannan ayoyi za mu gane cewa kan sakalin jihadi wanda Allah ya shar'anta a cikin addinin musulunci wanda babu wani adalci mai adalci da zai bata shi ko kuma zaluncin mai zalunci to wannan kan sakali na musulunci na jihadi ba a yi amfani da shi domin tilasta wani a cikin addinin musulunci ba a'a an yi amfani da shi ne domin a kare kira zuwa ga addinin musulunci ya zama ainihin an rusuna ma addinin musulunci don mutumin da ya kalli tarihin yaƙe-yaƙen manzo alaihi salam yanzu ka kalli yaƙin badar shine yaƙi na farko ba da ni yaƙi aka fita ba manzo alaihi salam da sahabbai sun fita domin su ƙwace wani abu daga cikin kayansu wanda mushrikan ƙurayshawa suka yi rubuta suke a kai wanda a wannan lokaci da sun karbi wannan kayan ma bai wuce a ce kana bin mutum biliyan ɗaya ka samu dubu biyar a ciki ba me ka samu don ka samu dubu biyar a biliyan ɗaya a haƙinka wannan kusan shine misalin abin da inda ma a ce wato manzo da sabai sun sun karɓe wannan kayan ƙurayshawa shi yasa ba su fitar da wani shirin yaƙi ba Allah kuma ya kaddara sai yaƙin ya kasance sannan mu kalli yaƙin Uhud takakkiya aka yi manzo alaihi salam tun daga makka a zo a murkushe shi da sahabbai mu kalli gazwatul khandaq shi ma takakkiya aka yi aka zo a murtsuke madina ga baki daya duk wani yaƙi da za ka samu manzo alaihi salam yayi to ko dai a ce an same shi har gida an tsokane shi alaihi salam ko kuma ya ji ana shirin za a zo a kai masa farmaki to Allah sai masa izini cewa a tai a murkushe su kamin su samu daman wato ainihin ɗaukar matakin da suke so su ɗauka yan uwa musulmi mu sani faɗin manzo alaihi salam a cikin mashahurin hadisi da yake faɗa yana ta umirtu an uqatilan nasa an umarce ni na yaƙi mutane hatta yashhadu an la ilaha illallah har sai sun furta kalmar shahada sun yi dabba abin bautatawa da cancanta da gaskiya sai Allah ko manzo alaihi salatu wassalam manzon Allah ne har zuwa ƙarshen hadisi to wannan ainihin hadisi baya nuni zuwa ga tilastawa a cikin addinin musulunci cewa sai an shigo a'a abinda wannan hadisi yake nunawa shine gayar da jihadi fi sabilillah yake tukewa zuwa gare shi ma'ana abinda manzo alaihi salam yake nufi a wannan hadisi mutanen da ake fafatawa da su ake yaƙi da su ba a ga maciji da su to wannan za a ci gaba da yaƙarsu sai lokacin da suka yi saranda suka aje makamansu da za a fafaro su su ga uwar bari sai sun yi kalmar shahada to anan dole sai a kyale su wannan shine abin da hadisi yake nufi shi yasa usama ibn zaid radiyallahu ta'ala anhuma ai kun ga lokacin da aka je wani yaki ya zo ya kure ma wani kafiri gudu kafirin nan a lokacin ya gaba zai iya tsira ba sai ya kalma shahada sai na usama sai fille kansa to da ya zo shi na ga wani abun bajinta yake cewa ya ma'aikin Allah ai da ka ga abin da ya faru a kullum fama wani kafiri da na kure masa gudu ya gaba yadda zai yi kawai sai kalma shahada ne kuma sai ɗauke masa kai manzo alaihi salam ya ce ya faɗe ta kuma ka fulle masa kai ya faɗe ta ka fulle masa kai to ya zaka ta gobe a wajen Allah gobe a kiyama ma'ana wannan yana shi ke fassara mana wannan hadisi ma'ana manzo alaihi salam mutanen da yake fafatawa da su idan suka ga uwar bare suka furta kalmar shahada to a lokacin shikenan asamu minni dima'ahum amwalahum sun tsare dinanansu sun kuma tsare wato ainihin dukiyoyinsu ba wai wannan hadisi kamar yadda makiya addini suke yadawa ba cewa ai addinin musulunci so yake sai ya tursasa mutane sai sun shigo cikinsa na tabbatar da cewa duk mutumin da ya karanta tarihi da ido na adalci zai ga cewa waƙi'in nan ya ta wannan fahimta manzo alaihi salam da ya zo madina ya samu yahudawa kashi uku akwai banu qainuqa akwai banu nadir da banu quraiza da a ce manufar musulunci sai dai mutum ya yi shi ko a kashe shi to wannan yahudawan manzo Allah kawai sai ta filla kawun su amma sai ya zama an kula yarjejeniyar zaman lafiya da su abinda ya kore banu nadir daga madina su suka kore kansu da kansu da suka ci mutuncin musulunci da musulmi kun ga anan manzo Allah sai ce a kore su sannan banu nadir attempting suka yi na kashe manzo alaihi salam wanda inda ma a ka'ida ta duk wanda ya yi yunkurin juyin mulki a kashe shi to amma musulunci ma bai ce a kashe su ba sai aka yi musu afuwa sai aka ce an kore su daga madina abinda suka bari na dukiya an kwace banu quraiza wanda ya zamo an kashe to wanda dama ta Allah ya rubuta a lawul mahfuz cewa ainihin a kashe su sannan za mu duba mu'amala ta manzo alaihi salam da ɗaiɗaikun wanda ba su musulunci manzo Allah ya dawo su a jika ya yi mu'amala da su yanzu ku duba dan bayhudi wanda yake share masallacin manzo alaihi salam lokacin da bai da lafiya manzo Allah da kansa ya je dubiyarsa kuma ya yi masa tayin addinin musulunci manzo Allah inda ga dama sai ce to ya ci da sa sai shigo musulunci to amma sai ya masa tayin musulunci tayi na daya na biyu na uku ko abin da ya gama da hakan sannan sai ya kalli babansa babansa ya ce kami baban kasu ma'ana ka shiga addinin musulunci wannan shi ke nuna mana cewa ashe manzo alaihi salam da yace umir an uqatilan nasa annasun da ake nufi su ne wanda suka daga masa kansakali a wannan lokaci suna yakin shi ba wai haka kawai a ce addinin musulunci ya ce musulunci ya ce in kaga kan ba yahudi ka dade in bai shigo shi in bai shigo musulunci ba ko in kaga kan ba nasare ka fille in bai shigo shi ba addinin musulunci ba talaucin mabiya yake da shi ba mu yanzu wallahi mu ma yi ta'a musulmin namu su zama musulmin na gaske wallahi mun ci nasara musulmin da suke cikin musulunci a yanzu a faɗin afirka da duniya wallahi a ce su rike ta'alimul islam irin yadda ake bukata to wannan zai sa saura masu shigo musulunci tsau'an saboda ganin musulunci a aikace saboda ka addinin musulunci ba kamfan mabiya ke da ita ba ballantana a ce wa addinin musulunci ya ce a zo ainihin a karkashe mutane ko ko kuma su shigo addinin musulunci na tabbatar da cewa duk mutumin da ya kalli waccan rayuwa kamar yadda muka faɗa to ya san wannan ba shi ne manufa ta addinin musulunci ba saboda haka kenan da yace umitu an uqatilan nas wa'anda suke yaƙas a wannan lokaci wasu malamai suka ce to in ma mun ɗauka ana nufin cewa a je a kai farmaki ga waɗansu mutane to sai dai mushrikan larabawa wanda suke jazetul arab a wannan lokaci wanda su ne suka hana ruwa gudu su ne ainihin suke lakuce hancin musulunci su ne ya zama suna kawo kafar ungulu ga addinin musulunci saboda ita kalma ta annas ba wai kullum tana nufin daukacin mutane ga baki ɗaya ba duk wanda ya karanta alkur'ani zai ga ayoyi da yawa da suke nuni zuwa ga wannan ambaci annas a nufin wa'yansu 'yan mutane to wannan amma wasu fassara ta malamai kenan to ko da a wannan fassarar babu inda musulunci ya ce ba yahude da ba nasare a tilasta sai sun shigo ainihin addinin musulunci yan uwa musulmi in mutum wato ainihin ya kallo a cikin tarihi zai ga cewa lallai babu wani addini da ya kiyaye haƙoƙin waɗansu wanda ba 'yan cikinsa ba irin yadda addinin musulunci ya kiyaye haƙoƙin wanda ba sa cikinsa daga cikin abin da yake nuna littafin musulunci da neman zaman lafiyarsa manzo alaihi salam ya faɗa a cikin hadisin da bukhari ya rawaito daga abdullahi dan umar manzo alaihi salam yake cewa man qatala mu'ahadan lam yarih ra'ihatul janna duk mutumin da ya daga kansakali ya kashe wani kafirin da ake zaman lafiya ba yaƙi ake da waɗannan kafirai ba haka kawai wani ya ɗaga kansa kare ko makami sai ya kashe shi manzala ce to wallahi ko ƙanshin aljanna ba zai ji ba yace ana kuma jin ƙanshin aljanna daga tafiyar shekara arba'in na kusan duk abin da musulmi yake so shine shiga aljanna to amma kuma sai aka ce ga wani aiki wanda idan mutum ya yi shi kwata-kwata ba zai shiga ba kuma ku duba ba mata aka yi man ƙatala musulman ba man ƙatala mu'ahada wanda ainihin ya kashe wani kafiri da ake zama ainihin mutunci na amana sannan addinin musulunci daga cikin dattakonsa ya yi umarni da cewa da za a zo a ce musulmi su je ainihin su yi auke su fada gidan waɗansu ainihin arna su samu suna shan giya su tsallaka gida ba a sani ba sha biyun dare sai kawai a ce arna suna shan giya a gidajen sai su je musulmi sun fada su farfasa wannan koren giya musulunci ya ce sai an biya su kudin giya su saboda me saboda sun boye inda ba a ganin su ai shi za kuke gani alhamdulillah ai gizba ba gidajen suke tsallaka ba ai gizba hanyoyi suke tarewa duk hanyar da za a shigo da kayan laifi musulunci ya bukaci a kwace kada a yadda wannan abin ya shigo don a bata hankulan mutane to amma lokacin da mutum ya je ya ɓoye shi ma sun cewa laifin yake tun da ya ɓoye to yanzu da wasu musulmi za su tsallaka ku duba giya harama ce to amma kan tuntun musulunci da mutum zai tsallaka gidan wani arni ya yi masa auke cikin dare ka je ka farfasa masa wannan kayan laifin musulunci ya ce an sai ka biya shi saboda me saboda ainihin neman zaman lafiya sannan idan aka je yaƙi fi sabilillahi cewa duk wani bayahudi ko balasare da aka same shi gidan ibadarsa yana ainihin bautarsa to kada wanda ya kuskure ta bashi sannan idan an ci garin arnanci da yaki kada a rushe duk wani ɗakin bauta su wace ce menene kada a kuskura a taɓa su haka ainihin addinin musulunci ya tarbiyyantar da mabiyansa ga baki ɗaya shin yanzu dan Allah musulunci ko ko addinin da yake da wannan tsari ina maganar a siyasarsa su wani ina maganin a ce ainihin zai zalunci wani ko yana zalunta su amma duk da irin waɗannan dalilai za ka samu cewa azzalumai kullum suna muna da zato ga musulunci da musulmi suna jefa su da cewa ‘yan ta'adda ne masu tursasawa ne masu son kansu ne wanda su masu wannan magana su suka fi cancanta da wannan bakin tambari domin tarihi ya riga ya shaida akan wannan don mutumin da ya bibiyi yaƙe-yaƙe da ainihin aka yi tsakanin musulunci da wanda suke kishiyoyin musulunci zai ga wannan yanzu ka ɗauki ƙasar spain andalus a da can ƙasa ce wacce take ainihin ta kiristanci da musulunci ya ci ƙasar da yaƙi haka aka zauna musulmi su ne mafi yawa amma akwai ɗaiɗaikun kiristoci su da yin musulunci aka kyale su suke rayuwarsu akan addininsu amma daga ran da aka samu canji wato musulmi suka yi sakaci aka samu mai da martani arna suka kwace ƙasar to daga wannan ranar ko dai mutum ya musulunci ko abin da ya musulunci yanzu duk mutumin da ya je spain aka sai masa an taɓa wani abu wai shi musulunci wallahi zai yi mamaki ma'ana duk inda wanda suke yahudawa ko nasarawa suka samu nasara akan musulmi za su yi musu rashin mutunci da jin karawa kada ka tafi nesa ka kalli abin da yake faruwa ainihin a ƙasar mu ka duba za ka samu cewa 'yan kasuwanmu kasuwanci suke wannan abin da ya faru a wannan tsakanin wasu sun tafi da tirelolinsu wasu na kayan abinci wasu kayan miya aka kona wasu aka lalata wasu wanda ba za ka taɓa ganin irin wannan mu a tamu rayuwar ba kakanninmu suna faɗa mana da iyayenmu lokacin da aka ainihin yakin biyafra akwai wanda suke arna ne 'yan kudu sun mallaki gidaje suka gudu suka koma ainihin ƙasashensu musulmi suka rike musu wa'annan gidaje suka sa yan haya aka dinga karɓar kuɗin haya ana tara musu sai lokacin da komai ya zama ya yi sumul suka dawo kawai sai aka ba su maƙudan kuɗi aka ce wannan kuɗin gidajen ku ne muka samu kuɗin haya kuma an san cewa ba musulmi bane ba don Allah wa yake da wannan dattako in ba musulmi ba ko da haka lokaci yayi da za a dinga yada irin waɗannan kyawun hali na addinin musulunci daga cikin maganganu da za a gani kullum a wajen kafirai suna nuna musulmi ɗan ta'adda ne duk abin da za a yi a yi hoto ko katon da wannan ta'adda sai ga an yi shi da wata sifa ta musulmi ba wani ɗan ta'adda da za a yi katon ɗinsa face sai an nuna cewa yana da gemu ko yana da wando na sosaki ko ga aswaki a hannunsa ma'ana dai wani abu da aka zanta musulmi ne suke wanda kuma su su ne ƙarshe a wajen fuskar ta'addanci tunda yanzu ga abin da farar ta yi na ainihin cin mutuncin musulmin kasar ba ana so a tilasta musu duk wani abin da addinin su bai yarda da shi ba wanda mu kuma duk kasar da zaka je ta musulmi ba za ka samu ana tilasta mu wanda ba sa musulunci cewa sai sun yi wani abu wanda ya saba fahimtar su da manufofin su ba saboda haka muna bukata musamman ga matasan mu wanda suke jin harshen turanci sosai don Allah su dinga yada irin waɗannan abubuwa a social media na nuna addinin musulunci bai nuna sai an zo an tilasta ma wani ya yi musulunci ba ko wanda suke suna da bargurbin fahimta a musulunci sai su ɗauki wannan hadisi ko manzala ce umar an uqatilan nasa hatta ya shahadu Allah ilaha illallah saboda ka dole ne ko dai kai musulunci ko kuma ainihin a kashe mutum wannan ba shi ne abinda wannan hadisi ya nuna ba kamar yadda bayani ainihin ya gabata ya kamata musulmi su dinga fito da mahasin na addinin musulunci kuma su dinga mukarana tsakaninsa da abin da su kuma wanda ba sa musulunci suke yi na tursasawa na cin mutunci da kuma ainihin danne haƙƙi da abin da ya kama da haka muna fata Allah ba mu lafiya da zama lafiya Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya ya Allah abin da yake damu mu Allah ka yaye mana musulmi marasa lafiya Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka kara mana lafiya ka ni'imta mu da da'a da lafiyar da ka ba mu musulmin da ba su da abin yi Allah ka hore musu abin yi wanda suke da abin yi Allah ka rika ka sanya musu albarka iyayen wanda suka rasu Allah ka gafarta musu wanda suke raye Allah ka sa mu cika da imani ƴaƴan mu maza da mata Allah ka yi riko da hannayensu Allah ka gyara ɗabi'unsu da tunaninsu Allah ka saita su akan daidai shugabannin mu tun daga mataki na kan zuwa na saba Allah ka riko da hannayensu Allah ka gyara zukatansu Allah ka kinsa tausayi da rikon amana da gaskiya da adalci a cikin zukatansu Allah ka kinsa tausayin bayan a cikin zukatansu Allah ka ba su mashawarta na kwarai Allah ka saita shugabancin wannan ƙasa ta mai zama daidai ya Allah abin da ya tsanani Allah ka sauƙaƙa mana Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana fata fata ne ka ba mu ikon nisan ta sa daga ƙarshe akwai ɗaya daga cikin ƴan uwa wato Tanimu direba wanda yake san abin nan wadari min da dalai to jiya da dare masu garkuwa da mutane suka tare shi a hanyar sa ta kaduna zuwa kano a halin yanzu yana hannunsu ana ta neman kuɗin fansa to shi ya sa yayin wasu suke neman addu'ar musulmi Allah ya kubutar da shi muna masa addu'a Allah ya kubutar da shi Allah ya kubutar da shi Allah ya dawo da shi a cikin aminci zuwa ga iyalansa da 'yan uwansa Allah ya kubutar da dukkan 'yan uwa musulmi da suke irin wannan hali nasa akwai 'yan uwa da muke tare da su wanda su kuma mahaifansu ba su da lafiya suke roƙon ainihin a yi musu addu'a da su ma muna masa addu'a Allah ba mahaifansu lafiya mazansu da matansu Allah shi yaye damuwarsu sannan dan uwa dai malam mahmud dai daga cikin irin wannan masallaci na fama da rashin lafiya yana neman addu'ar yan uwa Allah ba shi lafiya da ma dan uwa Abdullahi Koli wanda ya dawo shekaran jiya daga Abuja yana godiya ga addu'o'in da ake masa kuma yana roƙon ƙarin addu'a to duk dai muna masa addu'a Allah shi yayi da musu Allah ya ba su lafiya Allah ya ba su lafiya Allah ya yarka fara da ƙarshe akwai wani bawan Allah da ya ce ainihin shi ma a masa addu'a aurensa ya kusa a satin nan to muna masa addu'a Allah sa ya cikin nasara da kwanciyar hankali kuma Allah ya bada kyakkyawan yanayi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad